أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المحجلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna ashirin ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya insha Allah za mu ci gaba da karatunmu cikin kitabu usuluddini littafin mujaddidi الشيخ عثمان ابن فودي رحمه الله تعالى littafin da yake karantar da tauhidi tacaccen aƙida na ahlus sunnati wal jama'a al asha'ira wanda yau muna zama ne na sha ɗaya kuma karatunmu na yau zai ci gaba ne daga yadda muka tsaya ko in ce zama na sha biyu ko karatunmu zai ci gaba ne daga yadda muka tsaya a wato a baya bayani akan suwane ne manzanni da kuma sifofin manzanni. Ar-rusulu alaihi musallatu wassalam imani da su yana daga cikin arkanul imani sitta, rukunan imani guda shida. Rukunan imani guda shida ne, akwai al'imanu billah, akwai al'imanu bi mala'ikatihi, akwai al'imanu bi kutubihi, akwai al'imanu bi rusulihi, akwai al'imanu bil yawmil akhiri, akwai al'imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. to wannan babi babi ne na nubuwat wanda farkon abin da babin ya taɓa wato duba a kai shi ne ya fara duba a kai shi ne bayani akan sifofin da suka wajaba ga annabawa annabawa wato daki-daki ne kamar yadda alkur'ani ya tabbatar mana a wani kaulin an ce annabawa su dubu ɗari ne da dubu ashirin da hudu amma a wani kaulin an ce la ya alamu adadahum illallah babu wanda ya san adadin annabawa sai Allah to amma dai an fi cewa dubu ɗari ne da dubu ashirin da hudu to a cikin annabawa akwai ar-rusulu manzanni a cikin ar-rusulu kuma akwai ulul azmi ulul azmi wanda a cikin ar-rusulu din nan akwai wanda aka ambata su cikin alqur'ani wanda mun karanta su a baitocin da ya gabata su guda ashirin da biyar ko guda ashirin da shida To sifofin waɗannan manzanni su ne wanda muke karanta su muna daidai kansu tun daga kan asiliku, al'amanatu, attabligu, alfatana. To ina ganin muna bayani ne akan al'amana. Su annabawa umana ne, ma'anan umana shi ne amintattu ne, amintattun Allah ne. Ubangiji ya amince da su sun zama wato duk abin da za su faɗa gaskiya ne, ba za su ci amanan Allah ba, ba za su saba maganan Allah ba, sannan kuma ba za su saba ko su canja su shigar da wani abu cikin abin da Allah Ubangiji ya turo musu daga son zuciyarsu ba. Shi ne Allah ke faɗa mana walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akadna minhu bil yamin summa laqata'na minhu al yatin. Da ce watin da a ce wato wani annabi zai ƙara wani abu cikin abin da muka faɗa ya ƙara wani abin da ba mu ne muka faɗa ba to laqata'na minhu wa la'akazna minhu bil yamin da zamu kama shi mu hukunta shi akan haka ballantana ma Allah ubangiji cikin tsarin sa da hukuncin sa bai saka annabawa wanda da su canja masa ko su kawo wani abu daban sabanin abin da ya faɗa musu ko su canja amanan da Allah ubangiji ya ɗaura musu ba. To, al'amana su umana ne, wal'amanatu hiya hibzu zawahirihim wa bawatinihim, wa fi halis sigiri min talabbus bin munha anhu, walau nahayu karahatin, aw kilafu al'ula, fahum mahfuzuna zahiran min zina wa shurbil kamri من الزنا وشرب الكمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهر ومحفوظون بادنا من الحصب والحقد والكبر والرياء وغير ذلك من منهيات الباطن لأنه لو جاز عليهم أن يخونوا الله تعالى بفعل محرم أو مكروه لجاز أن يكون ذلك المنهى عنه معمور به كو معمورا به لأن الله تعامى- تعالى أمرنا باتباعهم في أقوالهم وأفعالهم abin da ya faɗa mana ya ce ma'anan umana shine hifzu zawahirihim kiyayuwan zahirinsu ma'ana zahirin annabawa mahfuz wato an kiyaye zahirinsu ba za ka gansu da wani abu a zahiri wadda bai dace ba wa bawatinihim haka baɗininsu abin da ya ɓuya cikin baɗininsu shi ma mahfuz Allah ba zai bari ka ga wani abu na mummunan hali ko mummunan ta'ada cikin baɗininsu ba walau fi halis sigiri tun annabawa suna ƙanana Allah ubangiji ya ba su kariya min talabbusi bi munha anhu ko munhi anhu a ga sun cuɗanya da abin da Allah ya hana walau nahyu karahatin ko da abin da a ce makruhi ne to su annabawa ba su aikata makruhi a su mahfuzuna ne zahiran Allah ya kiyaye su min zina daga zina wa shurbil kamri da shan giya walkazibi da ƙarya wa gaidi zalika da abin da ba ƙarya ba min manhiyati zahir daga abubuwan da aka hana su a zahiri wa mahfuzuna kuma su an kiyaye su baɗinan a baɗinin su min alhasadi daga hasada wal kibri da girman kai war riya da riya wa gairi zalika da koma bayan haka min manhiyatil baɗin daga abubuwan da aka hana su a baɗini a nan ne malamai suka ce ilimi kashi biyu ne akwai ilmu zahir akwai ilmu batin ilmu zahir shine ilimin da yake dubi akan ayyukan gaɓoɓi ilmu batin shine ilimin da yake dubi akan wato ayyukan da ya shafi zuciya tunda babu wanda ya san zuciya idan ba Allah ba Allah shi kadai ya san abin da zuciya ya ɓoye ya san abin da zuciya ke sakawa ya san abin da zuciya yake hararowa يعلم كائنة الأعين وما تخفي الصدور إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يحاسبكم به الله in kun bayyana ko kun ɓoye Allah ya sani kuma Allah zai muku sakamako da shi. A nan malamai sai suka ce, musamman sufiya suka ce akwai ilmul batin, wanda ilmul batin shine wani ilimin da yake banci baɗi ne. Ma'anan ilmul batin ba shine wani ilimi da ya saba ma shari'a ba, khilafan li shari'a ba haka bane. ilmul batin ilimi ne mutabiqan lishari'a amma kuma shi maknuni ne tsakanin bawa da Allah boyayye ne tsakanin bawa da Allah Allah ubangiji shi ya san abin da bawan ya boye to wannan ilimin batinin yaya za a yi mutum ya gyara batininsa ya gyara alakansa da ubangijinsa ta yanda in ya ce ina son ka to son nan ba iya a fatan baki bane har zuci ne idan ya ce zan baka bayar wannan ba iya a fatan baki bane har zuci ne shine suka ce man safat lillahi sara'iruhu huwa sufi a maganganun sufaye wanda asiransa suka zamanto safat lillah in sun faɗi magana akan harcen su yana gaskata abin da zuciyarsu yake faɗi su ne sufaye to he suka ce akwai ilmu zahir akwai ilmul batin wanda musamman zamu ga malaman musulunci manya manya sun yi bayani akan al'ilmu zahir da al'ilmu batin wanda kowanne yana da yadda ake karantarsa da kuma yadda ake talakinsa daga gurin mazuwa wannan ɓangare ɗin musamman sufaye Allah Ubangiji ya keɓance su da ilimin baɗini ma'ana ilimi na gyara al'ahwal na zuciya da al'ahwal na wato nafsu da sauransu haka musamman mu ɗauki wannan littafin na Ibn Taymiyyah al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan a ciki zamu ga bayanai masu gamsarwa masu daɗi akan ilmu zahir da ilmu batin har ma Ibn Taymiyyah yake faɗi cikin al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan yace duk wanda ya raba tsakanin ilimin zahiri da batini ko yace ilimin zahiri wani abu ne daban ilimin batini wani abu ne daban ko kwa yace babu ilimin zahiri da batini to wannan kafiri ne wanda kafircinsa ya fi kafircin Yahudu da Nasara. To wannan duka abu ne da yake tabbace, to annabawa mahfuzuna zahiran wa batinan, a zahirinsu mahfuzuna ne Allah ya kiyaye su, a baɗininsu ma mahfuzuna ne Allah ya kiyaye su. A zahirinsu mahfuzuna ne daga dukkanin illa wanda naƙida ce ga bashariyarsu, wato sifofinsu na ɗan adamtaka, a ce annabi kuturu ko kwa annabi wanda yake da paralyze ko kwa annabi kurma ko ko annabi babu annabawa cikin sai dai akwai annabi makaho kuma su ma makafi daga cikin annabawan Allah ya warkar da su daga baya kaman annabi Yaqub alaihi salam wanda Allah ya jarabce shi da makanta sakamakon rabuwansa da ɗansa annabi Yusuf wanda Allah ya faɗa mana yana cewa asafa ala Yusuf wa biyaddat ainahu min al-huzni wa huwa khazim yana ce wayyo bakin ciki na akan ɗana Yusuf idonsa sun yi fari wato sun yi fatak sun makanta sabila da bakin cikin yawan kuka wa huwa kazim to mahfuzuna ne zahiran wa batinan a zahirin su mahfuzuna ne daga shan giya da zina da sauransu don haka ba wani annabin da ya taba shan giya ballantana ma manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karumat nafsuhu fama yakhthuru su'u ala qalbihi wala al-fahsha'u alifa an-nuska wal ibadata wal khalwata tiflan wa hakaza an-nujaba'u zuciyarsa karima ce a gurin Allah babba ce Allah ya karrama annabi sallallahu Alaihi wasallama tun yana alamin zarri Allah ya rubuta shi ba zai taba aikata laifi ba, laifin ma ba zai taba ɗarsanuwa a zuciyarsa ba. Yanda misali Allah ya halicci mala'iku ma'asumuna ne, la ya suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun to haka al'ambiya wal mursaluna suke, ko ku a ce al mursaluna suke. su ma'sumuna ne haka a cikin fiɗiransu da jubillansu jabalahumullahu ala Allah yakhtur Allah yakhtura ala qulubihim su'a wal fahsha to haka suke mahfuzuna zahiran wa batinan min min az-zina wa shurb al-kamri wal kadhib wa ghayr dhalika min manhiyat az-zahir wa mahfuzuna batinan kuma an kiyaye su a badini min al-hasadi daga hasada ba wani annabi mai hasada hasada mummunan ciwo ne hasada wato halaka ne ga ma'abocinta, hasada yakan mayar da mutumin da yake da nasara a rayuwansa ya dakushe, hasada yakan mayar da maɗaukaki ya zama kaskantacce. Maza Allah ne ya ce, Alhasadu ya kulul hasanati kama ta kulun narul hatsaba. Hasada yakan ci kyawawan aikin mutum, kamar yadda wuta yakan ci kirare. Mafi yawa, sai ka ga mutum yakan shiga tashin hankali da damuwa. wai saboda mahasada mahasada sun min yawa mahasada sun min yawa roki Allah ya baka mahasada su kuma mahasadan su yi ta ganin abin da ba su so sabila da isbir ala madadil hasudi in ji wani mawaki ka yi haƙuri akan zaluncin mai hasada fa inna sabraka qatilihi haƙurin da kake yi kaman wani poison ne da zai kashe shi yayi yayi dan ya ga kai magana kai shiru annaru ta'kulu ba'daha wuta takan ci kanta da kanta ta kashe kanta idza lam tajid ma ta'kuluhu idan ba a daura mata abin da za ta ci ba sabila da haka idan kaga mutum ya zama mai hasada hasada ita ce matakin farko da mutum zai fara kassara kansa a duniya ya kassara kansa a lahira mai hasada ba ya taba samun nasara a duniyan nan saboda haka masana suka ce mahasadi lokaci guda akan masa azaba akan halinsa na hasada ma'ana kana ganin nasara ya zama wani zaka ji zuciyanka ya tukunzuma ya cika da bakin ciki to wannan tukunzuma da bakin cikin shine azaban da za a maka a tace a lokacin kafin ka je lahira ka gamu da sakamakon Allah da hukuncin Allah kamance da mutane kamance da mutane a rayuwanka da da zaran ka saka mutane a gabanka kana kallon wani da wani da wani da wani da wani da wani to su ne da su maka katanga ga barin isa zuwa ga muradinka a'a ka ɗauki mutane kawai wato wasu hanyoyi ne wanda da kake shige su kawai kake shuɗewa in ka shige kuma ba za ka juyo ba to shine annaba babu mai hasada wal kibri da girman kai war riya idari wa gairi zalika da kuma bayan haka min manhiyatil batin daga abubuwan da aka hana su a babi li'annahu لو جاز عليهم أن يكون الله تعالى بفعل محرم أو مكروه da ya halatta su saba ma Allah ta hanyar aikata abin da Allah ya haramta ko aikata makruhi la jaza an yakuna zalika almunha anhu ma'ruf ma'muran bihi da zai yi a ce wannan abin da aka hanan Allah yayi umarni da shi yannahu ta'ala amarna bi ittiba'ihim Allah shi ya mana umarni yace mu bi su fi aqwalihim wa af'alihim cikin maganganun su da ayyukan su wa ahwalihim da yanayin su min gairi tafsilin ba tare da rarrabewa ba wa huwa la ya'muru bi muharramin wala makruhin kuma Allah ubangiji baya umarni da abinda haramun ne kuma Allah baya umarni da abinda makruhi ne fala takunu af'aluhum muharramatan wala makruhatan wala kilafu aula ayyukan su ba ta zamowa haramun ko makruhi ko kwa ta zamanto saɓanin aula abinda shine yafi وأثبت الله سبحانه وتعالى أمانتهم بقوله في حكايته في حكاية قولهم الله أبنجي يا تبتر دا أمانا سو في حكاية قولهم وجن حكيتو مغانا سو كما يندى الله يفعل أمانة شن القرآن إني لكم رسول أمين ni din nan manzo ne amintacce daga gurin daga gurin Allah Ubangiji ma'ana wasu ma daga cikin masana suka ce faɗin Allah zai ƙuwatin inda zil arshi makin muta'in thamma amin wasu suka ce amin a gurin ana nufin manzan Allah ne zai ƙuwatin inda zil arshi makin ana nufin dukka manzan Allah ne muta'in thamma amin duka ana nufin manzan Allah ne amma a wani kaulin aka ce jibril ne jibrilu ne aka ce wani lokaci ya tambayi manzon Allah ko ko aka ce annabi ya tambaye shi ya ce ya jibril hal asabaka min rahmatina ko min rahmati shay wani abu ya same ka daga cikin rahman nan da aka ce an bani amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yace ay ya rasulullah yace kwarai yace kafin a turo ka ban amince ma ƙarshen rayuwa na ba da aƙiba na ba sai ina ganin kaman zan iya haduwa da wani wato juyi daga Allah amma lokacin da aka turo ka sai naji Allah ya yabe ni ya ce mun mafa'in samma amin ni wato abun bi ne kuma a can amincacce ne ko mai biyayya ne amincacce ne a can al'alamul ulwi to wato Allah da yace inni lakum rasulun amin wannan aya ne da take dilala akan amanatul anbiya amana irin na annabawa wa asbata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama amanatahu bi qawlihi lizil quwaisara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da shi mai amana ne amsan da ya bayar ma Zil Khuwaisar Zil Khuwaisar At-Tamimi wanda Ibn al-Athir ya ambace shi cikin sahabbai wato da kuma duka sahahu sitti sun rawaito hadisin laifin da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya nuna shi yace ya khuruju من دعدئه قوم يكفرون أهل الإسلام ويدعون أباد الأوثان تو أمسا دمنزن الله يباير ما ذو الخويسر إسن ذو الخويسر شيني كو ذو الخويسرة شيني آه النبي صلى الله عليه وسلم ياي ربون غنيمة bayan ya yi rabo to shi annabi dama Allah ya ba shi ragaman al'umma duka litahkuma bainan nasi bima araka Allah ka yi hukunci da abin da Allah ya nuna maka da abin da ka gani ya dace da abin da Allah ya kimtsa cikin zuciyanka. To annabi ya yi rabon ganima, sai Zulkhuwaisar ya ce wa annabi ba ka yi adalci ba, i'idil, ko a wani ruwayan ittaqillah ko a wani ruwayan hazihi kismatun ma urida biha wajhullah duka sabo ne ne da kuma su'ul adabi a janabin manzon Allah. Ka ji tsoron Allah, wannan rabon ba dan Allah kai ba, ka yi adalci. annabi sai ya ce wai laka man ya'dil illam a'dil kai tonka wa zai yi adalci in ni ban yi adalci ba to ce wanda manzon Allah yayi man ya'dil illam a'dil wannan dilala ne akan amanatul anbiya'i amanan annabawa su ne mafi adalci kuma su ne mafi wato karamci kuma su ne mafi ajiye komai a mahallinsa mun yi bayani akan me ake nufi da al'amana al'amana shi ne wadda shai'i fi mahallihi, ajiye komai a mahallinsa, shi ne annabi ya ce, Iza usni da al'amuru ila gairi ahlihi fantaziru sa'a, idan kaga an ɗauki al'amari, an kai ma wanda ba ma'abota wannan al'amarin ba, malami, wato ya zamo shi ne jahili a gaban mutane, jahili an mai da shi shi ne malami a taro a yi ta masa kabbara, yana hayaniya, yana balangwaje, yana shirme, ana masa kabbara. yana kafirta wanda ya ga dama yana kai wanda ya ga dama aljanna ya kai wanda ya ga dama wuta ana masa kabbara to wannan yana daga cikin wato abinda manzon Allah ya ce in kaga yana faruwa a jira tashin alkiyama idza usnida al'amru ila ghairi ahlihi fantaziru sa'a idan aka dauki al'amari aka jingina ma waɗanda ba ma abotan wannan al'amarin ba to alama ne na tashin alkiyama al'amana shine wad'u shay'i fi mahallihi a ɗauko kowane abu a ajiye shi a kubensa, a ajiye shi a mahallinsa, a ajiye shi a murhunsa, ba a ɗauko jahili a mai da shi malami a ɗauko malami a mai da shi jahili ba, ba a ɗauko gafili rafkananne a ce shine mai tsoron Allah mai tsoron Allah kuma a mai da shi shine mutumin banza ba wannan duka yana daga cikin rashin amana wanda wannan hadisi na Zulkhuwaisara Bukhari ya rawaita daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu da kuma ma dai wasu bangarorin duka ruwayoyin sun zo mutawatirai akan wannan kuma yana daga cikin sifofin annabawa muballagun ko ko muballigun astaghfirullah muballigun su din nan masu isar da sako ne daga al-iblagh ko at-tabligh wa ma ala ar-rasuli illa al-balagul mubin abinda yake kan kowane manzo shine an yuballigha an rabbih subhana ya isar da sakon Allah Allah bai daura masa dole sai ya shiryar da kowa ba a'a shi dai Allah ubangiji ya daura masa ya isar wa mutane to yana daga cikin sifatul anbiya sifatul anbiya'i at-tabligh isar da sako muballiguna li jami'i ma ja'u bihi min indillah masu isarwa ne da duk abin da suka zo da shi daga gurin Allah wa umiru da abin da Allah ya umarce su da shi ai ursilu abin da Allah ya turo su da shi bi iblagihi su isar da wannan abin ai li tablighihi lil khalqi su isar wa mutane ai lil ibadi fa yajibu shar'an i'tiqadu annahum ballagu ilaihim بلغوا إليهم اعتقاديا كان أو علميا للإجماع على إسمتهم من كتمان الرسالة والتقصير في التبليغ ولو في قوة الخوف أكتشي يا وجب أشري أن اعتقاد أنهم بلغوا إليهم mutum ya yi itikadin cewa annabawa ballahu sun isar da saƙon Allah ba su ɓoye ba kana amaliyan a aikace suka isar lil ijma sabila da ijma'i sai dai isarwan yana da yana da atwar atwar mataki mataki kamar misalin shugaban mu sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ubangiji ya umarce shi ya isar da sako amma kuma a matakai matakai akwai matakin da a boye aka isar da sakon akwai matakin da kuma aka ce ya bayyana fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahili yanzu kan ka bayyana ka fito da abin da aka maka umarni wa a'rid anil jahilina sannan ka anil mushrikina astaghfirullah ka ka ka kauda kai ga barin mushrikai waɗanda suke maka mu'arada da abin da da, da ka zo da shi ya, ya rasulullah to haka kana amaliyan lil ijma'i ala ismatihim sabila la ijma'i akan ismatihim isman annabawa min kitmanin risala daga kitmanin risala boye wato saƙon Allah, wattaƙsiri fi tabligi koko sun gajiya sun taƙaita ba su isar da abin yadda ya kamata ba, walau fi kotil kofi ko da saboda tsananin tsoro. Duk wani tsoro da barazana ba ya sa annabi ya ji tsoron ya isar da saƙon Allah. Na hik ya ishe ka shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu kansa a cikin al'umma wanda ba su da ilimi, al'umma wanda ba su da imani, al'umma wanda ba a taɓa turo musu da annabi ba, al'umma wanda makauniya ce, amma kuma annabi ya taso ba mai dukiya ba, ba mai mulki ba daga gidan talakawa, amma ya sha gabansu ya yi musu sauti maɗaukaki da kalmar la ilaha illallah, inni lakum rasulun mubin, ni manzo ne bayyananne daga Allah. ba tare da ya ji tsoro ba. Wannan ya ishe ka wato ƙarfin abin da annabi yake ɗauke da shi, su mushrikai a lokacin sun gane cewa kalman da mazan Allah ya musu da shi na la ilaha illallah ba kalma ba ce da take da muntsalaki na kawai su faɗe ta akan harshe suna faɗa akan harshe shi kenan magana ya ƙare ba wani tahaddi da za su fuskanta a gaba. A'a sun fahimce ta a matsayin wannan kalma ta la ilaha illallah za ta canja su gaba ɗaya, za ta ƙwace abin da suke da shi na mulki gaba ɗaya, za ta kafa musu wata shari'a mai tsawo mai faɗi, wanda wannan shari'an za ta komo shugabancin na hannun manzon Allah. Don haka sun san la ilaha illallah sarai, amma sai suka ƙi su faɗa. da sun san kawai faɗanta a baki shine kawai mun ce la ilaha illallah shikenan ba wani amal ba wani aiki da zai biyo baya da za su ce la ilaha illallah su huta su ce mun faɗa shikenan tunda ka ce mu faɗa amma sun san yana ɗauke da wasu matakai da wasu dokoki yana ɗauke da wasu kawanin yana ɗauke da wasu wato wato iyakoka don haka sai suka toje suka ƙi su gaskata manzon Allah innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimin bi ayati Allah yajhadun a'a da Allah suke jayayya ba da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera ولو جاز عليهم كتمان شيء لكتم رئيسهم الأعظم صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه da a ce annabawa za su iya su ɓoye saƙon Allah su ƙi su isar da saƙon Allah to da an ga haka a gurin manzon Allah da an ga annabi bai isar da saƙon Allah da fiskan da ya kamata ba amma duba manzon Allah kaga wani irin tahaddi wani irin ƙalubale ya fuskanta wajen isar da da'awa. Annabi ya fuskanci ƙalubalen, iya ƙalubalen da mutum da ya fuskanta mafi girma shine rai, ya zama ana neman ranka. To, annabi in yana da rayuka dubu to ya ba da wannan rayukan fida lidda'awatil islamiyya domin ya fanshi da a wanda Allah Ubangiji ya turo shi da shi, ba tare da tsoro ba, ba tare da jin ɗebe tsammani daga rahman Allah ba, duk da abin da ya gamu da shi na cutarwa da jahilci, jahilat qaumuhu alaihi fa'agba wa akul ilmi ko wa akul hilmi da'buhul igda'u mutanensa sun masa jahilci iri-iri ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman mafaka yana neman yadda zai je ya samu rarrashi ya samu muwafati ya je ta'if mutanen ta'ifa aka haɗa shi da wawaye da jahilai suka yi ta jifansa da dutse amma annabi bai je rauni ba annabi bai ji ɗibe tsammani ba annabi dai ya zo ne yana kuka ma Allah Allahumma inni ashku ilayka da'fa quwwati wa hawani 'ala an-nasi Allahumma Allahum yazo yana ta roƙon Allah har Allah ubangiji ya karfafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam saboda haka lokacin da kake da'awa zuwa ga gaskiya idan ka ga mutane sun baka baya ba su bi ka ba, kar ka ga wai hanyar gaskiya ta maka wahalan bi ko da duk mutane ba su bin wannan hanyar kai ɗaya kake bi. Haka Allah Ubangiji ya halicci gaskiya tana da wato irin wannan jarrabawan na kaga mutane shi yasa a alkur'ani idan kaga Allah ya ce aksaru aksaru to ba za ka taba ganin an ce maka aksaru kaga Allah ya ce maka masu son gaskiya bane aksaru yan kaɗan ne wa inna aksarahum lil haqqi lakarihun ko ko aksaruhum la ya'lamun ko aksaruhum la ya'qilun amma in kaji an ce qalilan sai kaji an ce qalilan ma tadhakkarun yan kadan ne wanda zaka ga sun azantu illa qalilan minhum sai yan kadan daga cikin su fasharibuhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa wallazina amanu ma'ahu قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين to haka hanyar gaskiya yake hanya ne wanda yake mai wahala amma kuma idan mutum ya tsaya a kai Allah ubangiji yana tare da shi Allah ubangiji kuma shine waliyul ladina amanu Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur Allah shine majibancin muminai yana fitar da su daga duhu zuwa haske wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila az-zulmat Allah ya tsare mu shine malam yace walau jaza alaihim kitmanu shay'in da zai yi annabawa su boye wani abu daga abinda Allah ya turo su da shi lakatama ra'isuhum al-a'zam sallallahu alaihi wa sallam da shugaban su manzon Allah ya boye wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi kana ɓoyewa cikin ranka abin da Allah ya bai yake bayyana shi ya bayyana kuma wa takshan nasa kana tsoron mutane wallahu a haƙƙo an taksha Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro mafi yawa masana suna cewa irin waɗannan uslubi na magana sabila da yadda muka san yadda Allah ya girmama manzon Allah da karrama manzon Allah da majjada manzon Allah da yace li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma Allah ubangiji yace manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama man yuɗi'in rasula faqad ata Allah kuma yace wallahu wa rasuluhu a haƙƙo an yurduhu in kanu mu'minin to ya nisanta a ce irin wannan yaren na wa tukfifi nafsika wallahu mubdihi fatakshi nasa wallahu ahqu an taksha masana sai su ce wannan ana yin magana ne da al'umman annabi amma ta annabi sabila da annabi shine shugaban al'umma amma annabi bai jin tsoron kowa sai Allah shine wanda yake makololuwan mataki na tsoron Allah dama tsoron Allah kashi uku ne akwai khaufi khaufu azabillah akwai kuma khaufu al'aqiba akwai kuma khaufu Allah khaufu Allah shine kololuwa na tsoron Allah to babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama annabi bai tsoron izaya bai tsoron wani abu Allah kadai yake tsoro kaifa wa qad anzala alaihi ko kaifa wa qad unzila ilaihi ta yaya annabi da Allah ya saukar masa da ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ya kai annabi balligh ka isar da ma unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga ubangijinka kaga wannan umarni ne kai tsaye daga Allah suratul ma'ida aya na 67 ko ko a wani ayan Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul su manzannin Allah mubashirin masu albishir ne wa munzirin masu gargadi ne daga azaba li alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujja saboda kar mutane ya zama suna da hujja akan Allah ta ce Allah mu ai baka turo mana da kowa ba ballantana ka mana hukunci to Allah ya turo manzanni domin su yanki hanzarin mutane kar mutane su ce ba a turo musu da kowa ba to kaga idan kuma Allah ya faɗi haka dangane da manzanni rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusuli kaga ya kori ma annabawa a ce suna da sifa na al-ikitman ɓoye saƙon Allah. Wa kitmanu alba'adi mufawwitun li iqamatil hujja shi kuma ɓoyewa na wasu shashi wato yana tabbatuwa ne sabila da iqamatul hujja kitmanul ba'd ɓoye shashin wani abu ɓoye shashin wani abu mufawwitun li iqamatil hujja shi abu ne wanda zai kubce wajen tabbatar da hujja idan aka ce to ai an isar min kaza ni ba a faɗa min kaza ba ka kawo hanzari kaman kai ne misali a ce kar a bi can kar a bi can kar a bi can amma ba a saka maka alaman cewa kar ka bi ba sai ka bi sai aka zo aka kama kaza a hukunta ka sai ka ce to ai ni ban ga doka ba ba wani wanda ya man gargadi ba wanda ya tare ni ban ga sayin bot ba ta yaya za a ce na yi laifi kana da hujja sabila da ba a maka gargadi ba to duk wanda aka mishi gargadi ba da hujja a gurin Allah ta'ala face sai dai yabi annabawan Allah wa qad asbata Allah subhanahu wa ta'ala tablighahum bi qawlihi Allah ubangiji ya tabbatar da isar da sakon da annabawa suka yi da fadin sa allazina yuballighuna risalatillah waɗanda suke isar da saƙuƙuwa na Allah ma'ana annabawa kenan ma'ana kaga ba su boyewa kenan wa bi qawlihi da kuma fadin Allah liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim domin Allah ubangiji ya san waɗanda haƙiƙa sun isar da saƙon Ubangijinsu. Wa asbatan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama tabligahu risalata li ashabihi maza Allah ya tabbatar da isar da saƙon da yayi ga sahabbansa bi qaulihi da faɗin sa a hijjatul wada ala hal ballagtu shin na isar a hijjatul wada wasiyan ban kwana da annabi yayi yayi wasiya mai tsawo a kowane gaba na wasiyan sai ya ce ala hal ballagtu shin na isar ala littambi mutane ku tara hankalinku ku saurari maganar da na faɗa hal ballakta shin na isar qalu sai su ce wa manzon Allah na'am ballakta ya rasulullah ka isar annabi sai ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida na isar falyuballigi ash-shahidu minkum al-ga'iba wanda yazo ya saurara to ya isar da labari mu wanda shi kuma baya nan haka yazo cikin sahihul bukhari daga hadisan sayyidina abubakar duk da mun san hadisan Sayyidina Abubakar hadisai ne masu tsada sabila da hadisan da aka karbe su daga Sayyidina Abubakar ba su da yawa dan haka suna daga cikin hadisai masu tsada matukai daga matuka kwarai da gaske wa ana Aisha radiyallahu anhu radiyallahu anha daga ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ta ce man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama katama shay'an min al-wahyi fala tusaddiqhu duk wanda ya baka labari cewa manzon Allah ya ɓoye wani abu daga wahayi kar ka gaskata shi wannan ingantaccen hadisi ne wanda al-Bukhari ya rawaici wannan hadisi na sayyidatuna Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha ina ganin da mu tashi a wato dango na gaba shine wal kamalul bashari kulluhu za mu tashi a nan insha Allah wal kamalul bashari kulluhu wajibun lahum wanda wan naqsul bashari kulluhu mustahilun alaihim ma'ana kamala na dan adam wajibi ne ga annabawa kuma dukkanin abin da ya zama na kasu ga dan adam bashar to wannan ya koru ga annabawa alaihi musallatu wassalam anan ke ganin insha Allah za mu takaita karatun mu na wannan satin muna roƙon Allah Allah ubangiji ya karbi abin da muka yi daidai abin da muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah kuma ya sada mu a zama na gaba albarkan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته